إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تثبت الله سبحانه وتعالى wanda ya sake raya mu sake ba mu damar zuwa a wani majalisi mai albarka bayan dan hutu na sati biyu da aka yi Allah ya haɗa mu muna cikin koshin lafiya ya ba mu dama da ni'imarsa ku sake dawowa ci gaba da wannan karatu a cikin littafin tafsir muslim a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka jami'ar rahma da yake kan titin garin kano a yau dawo karatu sha takwas ga watan al-muhar jira a watan dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda shi ya daidai da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da shida wanda muna cikin fasalin da yake bayani a kan zikiran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya koyar da al'ummar su dinga yi lokacin kwanciyar bacci domin amfanar da kanmu domin kiyaye kanmu daga dukkan abin da zai cutar da mu domin samun tarin lada da gafara daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi zikiri na 108 kamar da yake a littafi a gabana darasi na nawa ne 48 yau yau shi ne darasi ko zama na 48 insha Allah zikirin da za mu tashi yau ko addu'ar da manzon Allah ya koyar da mu wadda annabi yana yin ta a wajen bacci lokacin da ya kawo karshen fadarsa ta bacci ita ce ruwayar da babban sahabin manzon Allah ya Anas dan Malik Anas dan Malik shi ya rawaito mana wannan hadisin ya kawo mana shi Imam Muslim ya kawo hadisin a cikin littafinsa wato hadisi ne ingantacce yana daga cikin addu'o'i masu albarka wanda manzo Allah sallallahu ya lazamci Yesu dissan da yazo ya hau kan shi fada sa ta bacci kafin yayi bacci sai annabi ya karanta Anas dan Malik yake cewa manzo Allah sallallahu ya kasance idza aba ila firashihi qala dan annabi ya hau kan shi fada sa ta bacci yakan karanta wannan addu'ar yana cewa الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤي idan annabi ya hau kan shimfada zai kwanta sai ya tuno ni'imomin da Allah ya masa kafin ya kwanta din nan akwai ni'imomin yawa kafin dare yayi akwai ni'imomin da Allah ya yi bawa yawa sai annabi turo da su sai ya ce alhamdulillah Allah na gode maka godiya ta tabbata ga ubangiji alladhi at'ama ubangijin da ya ba mu abinci tun da safa na tashi na karya kai me ake cewa break ka zo kai ka ci abincin rana ka ci na dare wannan mai ci uku kenan akwai masu extra na daban wani bayan abincin break akwai kuma abincin rana akwai kuma na yamma akwai na almuru ma akwai wanda kafin ya kwanta wani sai ya ci so biyar wani ya ci so uku wani so biyu ya danganta ne kowa da irin yadda halittar su ce irin kasashen da ba sa bacci da da wuri din nan wanda ya je Saudiya ko ko Egypt ko irin wannan sai ga da dare an ci abinci so uku ma da dare kafin ma a kwanta to kaga ba adadi sai maza Allah yake cewa ka tuna cewa ubangiji ya baka abinci tun safe ya baka da rana ya baka sanda ka zo kwanciya ma kafin ka kwanta ka ci na dare wanda shine moderate abin da mutane suke fici shine su uku sai manzo Allah ya ce ka tuna da wannan ni'imar ka gode wa Allah alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqana godiya ta tabbata ga ubangijin da ya bamu abin da muka sha na ruwa ko koko ko shayi ko lemu duk abin da yake abin sha Allah kai ka bamu ba dabarar kanmu bace kai ne ka bamu muka sha saboda ka ina godiya akan wayannan ne domin yanzu kwanciya za ka baka da tabbas za ka tashi ko ba za ka tashi ba so haka ni'imomin da kai tun daga safe zuwa yanzu kake cewa Allah na gode ma domin duk abin da Allah ya baka ni'ima sai Allah ya tambaye ka idan baka gode ma ba to akwai tambaya akai katuwa wata rana manzo Allah sallallahu ya fito da daddare cikin dare ya fito yana kewayawa a garin Madina sai ga Abubakar ma ya fito a irin wannan lokacin sai ga Umar ha me fito da ku mazala yake cewa suke ce ya ma'aikin Allah wallahi yin wato gidan Abubakar ba abinci kafin shi gidan manzon Allah ba abinci abin yunwa ta fito da manzon Allah irin wannan yunwa sai ta fito da abubakar a wannan lokacin umar ma ya daga annabin a cikin al'ummar duniya ma kaf tun daga halittar annabi adam har zuwa ƙarshe in ka cire annabawa ba wanda ya kai abubakar in ka cire ba annabawa ba mutum mai daraja ta farko shi ne sai na sai kuma umar a gaban annabi ake faɗa haka kuma annabi ya shi me kenan ya tabbatar da wannan magana amma ba abinci a gidansu mai ƙurgun ɗin ma annabin ma ba abinci a gidansa shi ma yunwa ta fito da shi sai sai sai annabi ya ce ku zo mu je gidan wani annabi ya faɗi sunan wani mutumin mutumin madina wasu su yan kirki ne da mutanen kirki suka je sai suka samu yana ana annabi yana kwankwa umar abubakar ne ya buga kofar yana fitowa sai ga annabi da abubakar da umar ya ce la ilaha illallah duniyar nan kabba wanda yake da baki masu girma iri na a yau ba wanda yake da baki masu girma ya rasa ma mai zai yi haka yi haka ya ce jawo ya zagulo tafi garke zai ɗauko rago sai annabi ya ce karka ɗauko uban girki ake cewa ko uwar girki kadda ka ce ka ɗauko gundume ma ya je yanka ya tashi matarsa ya ce sauri muna da bakin da babu duniyar nan ba wanda kai mu baki irin aka shirya musu abinci da rago suka ci suka sha suka gode wa suka fito sai manzo Allah ya ce kun ga wannan ne da ai kan ga mu fito ba mu da komai yunwa ta fito da mu yanzu za mu goma a koshe wallahi Allah sai ya tambaye wannan ne wallahi sai Allah ya tambaye ka da ya baka niman nan ba da dabarar ka ba da karfin ka ka gode masa ka gode masa shine annabi ya koyar da wannan addu'a yanzu in kun je kun kwanta za ku kwanta ku gode wa Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar da mu ya shayar da mu wa kafana ya isan mana bukatun na yau da kullum. Bukatun yau da kullum, in ka ce za ka duba su, banda Allah ba wanda yake wako. Ka duba daga ranar da ka yi aure zuwa yau, kai kake ce bari, kai kake kawo abinci, kai kake wasu kayan sallah, kai kake biyan kuɗin makaranta, kai, kai, kai. In aka tattaro ma daga lokacin zuwa ka kuɗin sai kanka ya zawa. Kuma wani bai san ta yaya yake samu ba. yanzu za ka fita ɗan kama sai ce baban za ka dawo ka biyo min jirgin sama sai ka ce to kuta idan za ka kawo min jirgin sama da ka je ka to masa da wani abu da zai kwantar da hankalinsa shi kenan an gama wajen za a ce ma ba mai ba citta ba markaɗe ba tattasai duk kuma za ka je yau ka tafi gana ka ga alhaji yana yan kaba gobe ka gaishe a wajen masu kifi gobe ka gaishe a abba aka dai ana ta yi kuma wani ma baka san ta yana kudin suka zo domin tunanin wani cewa kuɗin da yake ta kasuwancin ka ko wani aiki naka ne a kana yin mata da yaya sai a turo ma nasu budget din da Allah yake turo ma sai ya haɗo ma grand ne sai a haɗo ma da nasu saboda haka lokacin da ka fita din na kake tin sai ka ga ka fita wani lokaci an ce ba kaza ko ba komai a jinka amma kafin ka dawo sai ka ga ka samu baka san mai da ka samu wani yadda yi ma bai sani bai yadda ake in ka kirgo shekaru 20 30 sha wanda iya auren ka ne in aka ce za a tattaro budget din zaka ga kanka ba zai dauka budget din da yawa shine wakafana wanda ya tsaya mana ya isan mana bukatunmu na yau da kullum muna gode maka ya Allah sannan manzo Allah ya ce kuma wa awana godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ba mu hukunci ka ga magararrab ka ka je ka dawo ka san inda zaka tafi kwanta kana da gidan da zaka je ka kwanta ko naka ne ko ba naka bane kana da shagon da zaka je ka kwanta sai annabi ke tuna sadda musa yake cewa a cikin addu'a sai ce bakan min malla kafiya lahu wala mu'min ai da yawa akan samu a cikin mutanen ba shi da wanda zai tsaya masa biya bukatun sa yau da kullum ba shi da wajen kwanciya mu akwai masu kwanciya a kan titi akwai masu kwanciya a ƙarƙashin kujerar gada a nan su bakin asibiti zaka je ka tada wasu duk suna bacci amma kai an baka gida da ɗaki da gado wani ma har da AC a ɗakin wannan zafin ba zai ji shi ba in ma zafin sanyin ya yawa zai sa bargo ya lallaba kowa nan da ya tashi gida zai ji akwai wanda ba shi da wajen da zai je kwanta ruwa ake za ka ga wasu kawai a ƙarƙashin gada a nan za su tsaya domin a bakin asibiti ke bacci to yanzu ruwa ya zo kuma wajen bari to haka sai ya samu inda zai fake in an gama ruwan nan haka ne zai fake kun san da na samu wani na je wani kemisin su sai na je wasu yara ana zafi ga sauro amma suna bakin kwata sun kwanta baccinsu suke yi ƙafafuwansu ma suna cikin kwata amma haka suke bacci irin wanda aka turo irin karatuttukan nan in ka za ka kalla da tausayi za ka kuma ikon Allah abinda Allah yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai an za ka gane ta kai yanzu ka shiga gidanka sai an yi ma filitin an sama maganin sauro ka sane wuka sauro shi ne shi ke malaria ta to su ga sa bakin kwata suke kafafuwan su suna kwata ga sauro guje guda ɗari a jikin su in sun tashi kuma sun fika lafiya saboda ba zai dora musu ciwon tunda ba su da magani ba da za su sha magani sai wanda sai a kare su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nan zaka gane ta an fahimci maganar saboda haka wa'annan ni'imomin ba za ka wato gane su ba sai san da ka samu kanka a wajen da babu wannan ni'ima kowa na yana da yanzu je kwanta ya yi ya kunna kunna ɗaya shi ma ba wuta dai ka goge a buɗe ga mafici ne kana dai da inda za ka je sai manzo Allah ya da yawa wasu ba su da wanda zai tsaya musu ma su samu abin da za su ya bukatun nasu kuma akwai wanda da yawa ba su da makunci to kai yanzu ka zo kana da kunci har kana kan shimfiɗa har kana kan gadonka to lallai ka gode wa Allah wannan ni'imomi ne ni'imomi ne masu yawa idan kai wannan ka ba da wato godiyar wuninka gaba gida dan kana magana ne tun daga farkawarka da abin da ka fara buɗe baki da shi kake cewa Allah na gode ma ka ciyar da ka shayar da ka tsaya mun akan harkokina kuma gashi ka bani mafarci Allah ina godiya domin sai kake cewa Allah na san akwai mutane da yawa wanda wa'annan tsayawa bukatun ba su samu ba ko ba su da mafarci amma ni ya cika ba shi saboda kan na godiya gare ka kaga wannan zikiri ne da yake ba waje ba kowa ya haddace shi in ka zo kan shi fada ka in ba ka yi dan da yawa mutane ba sa wannan zikirin da bace wannan din nan dai wannan particularly mutane ba kowa yake yin sa kul huwa allah ce aka balage da nasi ayatu amanar rasul aka yi ayatu kushe mutum zai kwanta wa'annan din ka kalli ma'anar su ka duba muhimmancin su bari mu sake jiwa abinda manzo Allah ya ce idan manzo Allah ana sai yake cewa manzo Allah ya kasance idza awa ila firashi ni haukan shi fada sa ta bacci qala yana cewa alhamdulillah ya ta tabbata ga ubangiji alladhi at'amna ubangijin da ya ciyar da ya ba mu abincin da muka ci sai ka samu abinci ma yanzu kai samu damar da zaka gode masa sai ka samu abinci zaka samu karfin gwiwa wasa kana ubangijin da ya ba mu abin sha akwai mutanen da yanzu ga abincin ma kuma za su iya ci akwai wanda ba zai iya sharwa ba ka san wasu suna asibiti yanzu sai dai ta hanyar drip ake sa musu ma abin da zai tsayar da rayuwarsu amma kai ka ɗauka kaci ka tauna shi kuma ya wuce daidai bai kauce hanyarsa ba ya tafi inda ya kamata ya ma amfani ka sha ruwa kuma ya zauna ka yi gyatsa wani yana nan yi gyatsan masu sai ya miƙa ko alhamdulillah ba zai ce ba sai ka tuna da wa'annan ka san cewa wani ma yana nan asibiti ba shi da abinci yana nan ba ruwan ma ba zai iya sha ta bakinsa ba likitoci da yawa sun san wannan wani kuma idan ya tashi abincin yana sawa ya ci sai yake narkewa a cikinsa saboda wani dalili amma kai lafiya ba komai ya ci ya yi ma aiki ta abin ko wanda ba su da wannan dama sannan wakafa na ubangijin da ya tsaya mana akan harkokin ina da damar da yau an ce ba kaza zan siyo yanzu wasu da yawa a cikin mana in sun tashi kafin su je gida sun san ba biredi ko an gaya musu ko ba a gaya musu za su san biredi wanda za a yi buɗe baki da shi za a yi karya da shi da safe wani zai siyi biredi wani kuma zai tanadi wani abu daban wanda da shi za a yi abin wani kuma duk da akwai wayannan abubuwa kayan abin da ake ce musu kimaliyat kawai wasu abubuwa ne na daban wani zai ya yanzu ya siyi dan tsire ya kai wa iyalansa kaga baya cikin wajibi eh amma dai an wadata ga wayancan din yanzu kuma wani abu ne na daban wani ya shi haka dai kyautatawa wayannan tsayawar a tsaya da a baka damar ka yi ma wannan ma wani alfarma ne daga wajen Allah ba kowa ake yi ba akwai wanda ya dage yana ta yi ba zai samu ba amma kai kana dan abin nan ko babu komai yanzu mutum wani ya fita mansa ya kare a babur ba kuma ko kuma aljihunsa za ka ga yana da alfarmar da zai wani waya wani mai na ya kare sai ka ga ya cillo masa wani abu wani ma ba sai wani waya ba yana tsaye dan nan mansa ya kare zai kalli wani a ga mutum wannan wallahi mai na ya kare sai ya ci to ga wannan to akwai wanda ba shi da wannan alfarmar ko ya faɗa ba za a yi maka kuna gane abin da annabi shi ne abin da annabi yake cewa fa kan min man la kafiya lahu akwai wanda ba shi da gatan da zai tsaya a tsaya masa akan harkokin su tafi wala mu wala mu'i akwai wanda da yawa ba su da wajen kwanciya wajen kwana ba su da inda za su kai kansu nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuka karanta sirarsa ta kalli yadda yake tafi da abubuwa wato wannan da annabi yake faɗa yana ishara ga sahabbai a lokacin a masallacinsa akwai wata rumfa duk wani bako da ba shi raunin mukwani a masallacin annaba ke kwana a masallacin annaba ke kwana shi ne ake ce mata suffa wata rumfa ce talakawan da suka yi hijira ba su san kowa a madina ba ba su da kuɗin da za su sayi gida a nan suke kwana a daren idan annabi ya sallah aka gama sallar isha sai ya kalle su adadin su ba su ci abinci ba ba su da aikin yi kawai sun baro ƙasarsu sun baro garinsu sun baro danginsu saboda su zama suna wajen manzan Allah sun taho don su yi addinin musulunci don haka sai ka ga cewa annabi da ya kalla an gama sallar isha sai ya kalla sai ya juyo haka alaita su ɗauki mutum biyu ya san ƙarfin aljihunsa alhaji rayyan tafi da mutum goma alaiha musu tafi da mutum kaza ku je gida ku ci abincin dare da su sai su je su ciko cikin su sai su dawo masallaci su kwana annabi ya kan tafi da wasu gidan lafiya lau ne dan gidan annabi ba kullun ne da abinci ba idan an samu faraga sai ka ga an tafi mun kuma aka je gidan annabin farko farko lamarin annabi yana iban su mun aka je kuma sai a shantake ta ita hira sai ai ta hira annabi ko baya so yadda Allah ya sauko da ayoyi a cikin suratul azab cewa duk idan kun je cin abinci gidan annabi da kun ci ku tashi fa idza da'intum fantashiru wala musta'anifin al-musta'anifin lil hadith inna zalikum kana yudhi an-nabiy fa yastahi minkum in aka ci sai a zauna a ta hira kuma annabi baya so sai Allah ya saukar da ayoyi kai kar ku je gidan annabin hira da daddare sai dai kiran ku yi ku zo ku cin abinci to in kun ci kuma ku kowa ya watsi kar ku zauna hira hiran nan tana damun annabi amma yana jin kunya ya ce ku tashi saboda annabi yana da girma ba yana jin kunya Allah ya ce wallahu la yastahi min al Allah baya jin kunya gaskiya ce ku tashi kowa ya tafi gida to annabi yana ishara ga irin waɗannan marasa gidan gashi dai yanzu kuka ga annabi ya ya raba wannan ya dauki biyu wancan ya dauki biyu wancan ya dauki da iya karfin ka haka annabi ke rabawa idan sun gama cin abincin sai su dawo kuma su kwana a masallaci kai kuma ka kwana a gidanka sai ake son ka tuna kai ga ka abincin ma kai ka jawo wani ma yaci to ka gode wa Allah ka gode masa kana da wani hukunci dan akwai da yawa ga wasu ma ahli suffa ba su da wajen kwana sai a masallaci suke kwana in ka je masallacin annabi daidai rauba in ka shiga rauba kana fitowa ga suffa in ka kallai ta za ka gani suffa dan da da ɗan tudun ma da can akwai rumfan ma saboda yau da kullum sai aka cire sai dai ramzin wajen akwai wuraren da ba ba za su ba za su ci ba a cikin masallacin kuma gidan sayyidina sayyidina sayyidina abubakar gidan sa yana nan in ka je madina babu salam inda ake shiga a gaishe da manzo Allah kofa ta gabanta za ka ga an sa babu siddi wannan gidan sayyidina abubakar kana shiga daga cikin ta akwai wani dan alkuki kawfatu abubakar ya taga ce ta abin kaga wannan ba zai gugu ba annabi ya ce a toshe kofa kowa banda ta abubakar sai suka ce to ba za a toshe ba har alkiyama ta tashi annabi ya ce kar a toshe ta abubakar saboda kana na hayar ka shiga babu siddi to ka shigo gidan sai na abubakar ka juya kana shiga kalli damanka daga jikin bango za ka ga an sa khawkhatu abubakar haka ma an ka tafi wajen ziyara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake kallon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam duka juyo bayanka daga wajen gabas da liman daidai ga ga misali wajen da annabi yake kwanci to daga nan daga bango zaka ga wata taga taga da da wasu alamun kamar kamera an zuro kamera ciki nan ɗakin na na hafsa take ɗakin na na hafsa yana kallon ɗakin ɗakin wace ce yanda annabi yake ana Aisha kun gane to ɗakin na na hafsatu ne har yanzu yana nan don sai na umar ya ce a ban masa to allah kar a toshe yana son in ya shigo ya dinga ziyarta annabi ta nan ta nan sai na abubakar ya umar baban ta kenan ita ma tana nan in mutane sun zo da maza sai ta tsaya a nan sai ta gaishe da mijinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka har yanzu tagar tana nan nan in ka juya kana gama ziyarar annabi ka juyo bayan ka direct za ka ga taga ce to nan ne ɗakin na na hafsatu bayan da annabi yake kwance nan ne gidan sai da na ali ɗakin na nawa kenan fatima duk irin wannan ma'anin da ji kaɗin daga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gwagwarmaya da sahabbansa akwai guraren da ya kamata mutum ya je saboda lil ibra wal ithna ko ka koyi kaga irin abin da je ka ga yadda annabi sanda zai hijira ka je maka yawanci mutane ba sa zuwa ziyara a maka akwai guraren ziyara da ya kamata ka abin nan su irin gari saurin inda maza Allah ya bayyana shi sai na abubakar kafin su hijira ɗan ka ga dutsen wallahi wannan yanzu aka ba shi dubu ɗari biyar ma bai isa ya wajen ba inda sa annabi su kawo suka buya da rana irin wannan ka je ka ga irin gwagwarmayar da bayan Allah nan suka yi kai addinin sun tassa muka kawai sai dai mu gode wa Allah Allah ya samu shiga aljanna to wannan zikirin ya bayan Allah ba ma yin sa ka dinga yin sa kuma ka tunatar da iyalinka ga yadda ya kamata ku dinga yin wannan zikirin ku gode wa Allah kan ni'imomin abinci wani bai san wahalar nema ba wani bai san yadda saman mata yadda ka je ka samu bata sani ka ci ta sha ta yadda ta gida maka ka ce ka tira mata cewa ka tuna ni'ima ce daga wajen Allah gode masa wannan zikirin kaga ba shi da tsawo alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana fa'awana fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'min sai ka dubo ma'anarsa godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da ya ba mu abin sha ya kuma ba mu biyan bukatu ya isa ya wadatar da mu da wajen biyan bukatu ya ba mu makwanci da yawa akwai wanda ba su da makwanci ba su kuma da wajen da za su ba su da wanda zai tsaya musu hadisi ne da imam muslim ya faɗi malamai suka ce lokacin da kai wannan ka gode wa Allah akwai tsayi da Allah yake cewa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartu la azidannakum kana cewa Allah gobe ma ka bani domin mai ka gode masa kana cewa ni'imar ta abinci da ya baka yau da jiya da yau din nan Allah na gode ma wannan sai sa Allah ya ƙara ma kuma gobe sai kaga ya sake tsayawa ce fa nan ba zai wahalar da kai ba neman abincin ba zai ma wahala ba sai ya ƙara maka domin godiya tana ƙaro ni'ima ta dawama an gane ai duk wanda malamai suka ce duk wanda ya ga harkokinsa babu ci gaba harkokin da kake yi baka ci gaba baka samun ƙari suka ce to ka dawo ka danga godiya yawa ba ka gode wa Allah domin Allah ya yi alkawari cewa in dai ka gode zai kara da in shakartu la azidannakum to duk sanda kake harka kaga baya take to ka koma kai ta alhamdulillah kai ta gode wa Allah akan nemomin da ya maka da yawa ka rena nemomin baka godiya dan haka Allah subhanahu wataala sai ya rage maka dan haka wannan wato zikiri ne na kwance bacci wanda ya wajaba kowa ya kiyaye shi idan ga yinsa saboda wato ka ƙara ni'ima samun ta goma shi ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai zikiri na gaba shine wanda Abdullahi dan Amr dan As ya ruwaito daga Abu Huraira shi kuma Abu Huraira shi yake gaya mana yake cewa wata rana sai na abubakar babban sahabin manzan Allah khalifan manzan Allah baban na na Aisha musulmin farko a cikin al'ummar annabi Muhammad dan aljanna na farko bayan annabawa in annaba sun ka shiga aljanna gab dan annabi zai fara shiga aljanna sannan sai annabawa to a wanda kuma ba annabawa ba wanda zai fara shiga aljanna shine Abubakar sai na bakar yana da matsayi sai na bakar mai daraja duk wanda ka ji ya tabbas bangaren sai na bakar tsayar duniya da ta lahira ta tabbata kansa ubangiji da kansa yake cewa ba mu saka masa ba ba mu biya shi abin da ya annabi da kansa wata rana safai sun bata wa abubakar an masa ba daidai ba annabi ya samu labari sai annabi da aka yi sallah ya ce kowa ya zauna a wajensa kada wanda ya tashi ya hau kan mambari ya dinga fada me sahabi na yi muku da'u li sahibi ku kyale mu abokina ku daina bata masa dan me yasa za ku yi masa kaza aka ga don ana gane fushin annabi akwai wata jijiya a nan dinsa tana murtikewa ta ja da fushi annabi yana fushi annabi sai da jijiyar nan ta tana ta fito da ja jawa idan annabi ya ja ya dinga yau sabbai fada kar ku sake taba mu abokina dukkaninku kun wa musulunci aiki kun wa musulunci wani abu kuma musulunci ya saka mu abubakar ne har yanzu musulunci bai biya shi ba wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a'la wa la sawfa yarda hak Allah yace annabi yace da abubakar ai wa la sawfa yarda Allah yace zami masa abin da zai gamsu Allah yace zai ma abin da kai ma sai ka ji ka gamsu ai ka san ba karamin ɗiba za a yi ma ba ɗiban da za a yi wa abubakar ba kaɗan ba ne haka Allah subhanahu wa ta'ala ya masa abubakar mai daraja ne babban sahabi ne ƙimarsa ta kai kuma a cikin sahabban nan kaf shi ne abokin annabi tun suna yara kun gane yayi tun suna yara abokin annabi yarantakarsu da waye tare suka yi ƙuruciyarsu tare suka yi har annabi yana zuwa yana zama annabi yana ce masa kaza yace na yarda na yi imani ba wani bincike babu bincike so haka wasa da abubakar gangaci ne mutum ya fadi sunan abubakar ya rashin kirki yau kansa ganganci dan shi dai yana aljanna ma mu dai yanzu fata miki so mu taba shi kuma abu ƙarshe dai sai na imam malik Allah ya masa rahama cewa duk wanda ya zagi sahabban annabi shi a wajensa yake kafiri ba wani zancen ce sahabban annabi ka zage shi irin su abubakar imam malik ya ce kafiri ne duwar dan domin me Allah ya ce a kansu abubakar su umar su uthman ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان سألا جميع رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم من إيه؟ جنات اللي عذابهم كما أنت رضي الله عنه كتي عذابهم kaga anan kenan Allah ya ce wasabiquna alawwaluna wa'inda suka shiga musulunci na farko min almuhajirin ga wanda suka hijira to kuma a cikin wanda suka shiga na farko shine na farko sai ce wal ansar ba ma mutanen maka ba har mutanen madina da suka musulunta na farko irin su as'ad ibn zurara sai Allah ya ce Allah ya yarda da su su ma sun sai yarda da Allah Allah ya musu tanadi na aljanna wato masu girma nan kenan sai Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala Allah fa'anzala sakinata 'alayhim sai ya ce ne wa athabahum fathan Allah ya ce ya yarda da wanda suka yi ma mubaya a ƙarƙashin bishiya lokacin da annabi ya tafi umara aka ce ba zai shiga ba ya tura sayyidina Usman dan a samu hanya shedan ya yada cewa an kashe Usman annabi ya shimfada hannun sai ce in sun kashe Usman duk da mun sa harami muna labbaik Allahumma labbaik sai mun je mun yake su wanda ya ya dora hannunsa suke ta dora bayan shimfada hannun annabi wanda ya fara sa hannunsa Abubakar sannan duk rago suka sa Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara mu'minan da suka yi ma mubaya'a cewa sun yadda aje ayyaki dan ana zaton an kashe sayyidina Usman Allah ya ce inna yadda wani dan ya zo ya ce bai yadda da Abubakar ba ka san shiriri taki ko ba haka bane ashirme ne Allah ya ce ya yarda da shi sannan manzan Allah a cikin ayoyin sira da yawa a cikin hadisi manzan Allah ya ce la tasubbu ashabi kar ku zagan mu abokaina kar ku zagan mu sahabbaina domin wallahi annabi ya rantsi yace da ɗaya daga cikin yana da kuɗin da yake nagwal wanda ya kai dutsen Uhud ya ɗauka ya bayar sadaka fi sabilillahi rabin kwanan sahabi da zai bayar na sadaka ya fi wannan rabin kwano na abinci shi ba ba gwale bayar ba rabin kwanon abinci kai ka ba da dutsen ohud wanda bai zan ohud ba ka kalli tare da goron dutse ka hada da wasu duwatsun duk ba su kai ohud ba duk wanne ka bayar da shi ladan ka bai kai rabin kwanon su abubakar abubakar ba masu abin wannan muna yin saboda yara sun taso suna tishiri haka dinga yara suna suna zagin sabon manzon Allah kai ba haɗu kai ba lokacin ku ɗaya ba baka san ba su ma san ka ba kai ne da yanzu ka san su saboda darajar su ga kuma ba don su musuluncin nan ba zai zo nan ba su suke yaƙe yaƙe suke kawo kazo kuma yanzu da an ce abubakar za ka ji an ce radiyallahu anhu kai ko abin sunan kama wani bai san ka ba ballantana ce ma ba ma ba ma wanda zai ce ma radiyallahu anka dai dai a ce kai kana da alkhairi ko mutumin kirki amma dai ba wanda zai ce ma radiyallahu anka amma shi dan yardar Allah da yadda da abu gashi nan sunan sa yawon shine waje alli lisan sidqi fil akhir wanda Annabi Ibrahim yake roƙa Allah ka sa in yi baya mai kyau wanda in an faɗe ni za a yi mun addu'a su abubakar sun samu wannan gasu da an ce sai na maka sai ka ce radiyallahu anhu wani ma bai san menene ma'anar radiyallahu anhu amma dai tunda ya ji ana faɗa shi ma dai ya san dai abu ne mai kyau ko ba haka bane to haka ake gaya musu kuma mutum ya zo yana zagin su ba daidai bane an ka ji wani abu sai ka da in Allah ya yarda insha Allah wataran za mu samu lokaci abin da yake jawo zagin ma me isa ake zagin Abubakar me isa ake zagin Umar me isa ake zagin Uthman me dalili Allah da wataran za mu samu sai ne lati akan abu a buga amma ba ga ku ce wani tsoron mutum sai an gama saboda kowa ya sani a gane ma'anar me isa ake zagin me jawo hasada ce ba wani abu hasada ce da dalili gane saboda yawanci yanzu wani in an ce ana zagin me dalili to me yayi sai mace dalili da bayi bayi in kuma Allah ya sama abin ya kai sai akwai wani littafi mai kyau wanda kowane mutum ya kamata ya san ma'anarsa ya karanta shi ya gane shi hukbatun min at-tarikh hukbatun min at-tarikh tarin shekaru na tarihi tun daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har shekara ta 60 daga hijira abin da ya faru tsakanin sahabbai abin da ya faru tsakanin sahabbai wani sai ce ai bana zagin Abubakar amma abin da ya faru da shi tsakanin sa da Sayyidina Ali wani abu ne kai baka sani ba kowannen su da Sayyidina Ali da Muawiya ijtihadi suka yi akan fahimtar akan kashe sayyidina Usman ne aka samu wannan sabani sayyidina Usman dan uwan Muawiya ne ala kabila su da yace lalle sai an kamo wa'inda suka yi an musu hukunci sayyidina Ali yace ba yanzu ba su bari kunci hankali ta samu shi kuma yace shi ko ba zai mu baya ba sai an kamo ana aka samu sabani yan kashin su suka hada fada har aka yaki yaki annabi ya san abin zai faru Allah ya sanar da shi tun annabi yana da rai yana zaune cikin masallaci sai ga Ammar ibn Yasir ya ya shigo sai annabi ya kalle shi yace taqtulu Ammar al-fi'atu al-baghiya tawagar da suke ba akan da yake suke ba su suka huce gona da iri su ne za su kashe Ammar kawai abin da annabi faɗa ke sahabbai duk suna zuwa annabi ya bai wa fati abubakar ya zo shekara sai na umar ya zo shekara goma wata sai na asma ya zo shekara goma sha sai da sai na ali ya zo har lokacin da rago sa sai aka samu wannan matsalar tsakanin ma'awiya sai na ali sai aka yi wani yaƙi da ake cewa mafi a ta saffai haɗa ta ake kuma da aka zo sai sahabbai suka dare wasu suna bayan ma'awiya wasu suna bayan sayyid na ali wa'inda suka haɗa faɗan sahabbai ba wai su suka tashi suna yakan junansu ba an zo don ai sulhu da daddare su wanda suka faɗa faɗan sai suka ce ɗan maka bari waɗannan suka gane abu to fa an rusa mana shi cikin dare ana bacci sai suka tashi sai suka afkawa ɓangaren sayyid na ali da tsara da kisa sannan wasu da su kuma sun dike saka wasu ke cikin bangaren sai da ake suka sassari nasara wasu kuma suka shigo cikin bangaren sai da mu'awiya aka sassari nasara to haka nan sai suka dauka su mu'awiya ne suka su ma ne suka dauka nan ne suka ku gane mu gane sai fada ya ana cikin yakin ana yi daga bangaren sai da mu'awiya sai ya zama cewa wani rikici ba su hannu ba ne sai ya samu a salman amma sai ammar yana bayan jin na da wata na ɓangaren nan sai yi ɗalgice amma bai kashe ana kashe amma akwai nan da nan sun da gani duk gaba ɗaya da suka tuna da ake su ba Kana kuma da wani ya ce, waɗanda ba aka daidai da su wasu da ke amma, to wani kuma ɓangaren ma wai suke su ba aka daidai da su. a nan wannan kashe amur ke yadda ya ke cikin ruwan maganar Allah a ga mutu su ta zai kafa ya sai aka ɗarfe ya nan daga bincike sai aka gano a ce wasu ne suke afka suka tare nan suka tare nan dan su haɗa in yau kaɗai amma ba za a bari iyali sai a ce an yi kaza Allah ya zama sanin lokaci sai a yi kaza gani ɓarnar da masu gani na sa da Allah ya yi Allah ya yi sai na wani ya ma'ana koya wata addu'a da zan dinga yi da safe wadda zan dinga yi kuma da yamma sannan in na zo kwance bacci ma in dinga yi ta kala sai manzo Allah ya ce masa kul ka ce ka dinga karanta wannan addu'a safe da yamma da dare اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان شركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مصير رواه أبو داود والترمذي حديثي ne ingantacce Imam Tirmidhi yace hadisi ne ya kawo shi cikin sahihunsa Annabi yace to tunda kana son koya ma addu'a ta safe da yamma da wanda zaka yi lokacin ka zo kwanciyar bacci so haka sai ya zama cewa in ka zo kwanciyar barci ana son ka karanta ta to mai yadda annabi koya wa sai na abubakar Allahumma ya ubangiji alimar ghaibi wa shahada ya ubangijin da ya san abin da yake a boye ubangijin da ya san abin da yake fili yadda fili da koyi a wajen Allah da ya ci sabanin ni da kai yanzu gashi duk muna ganin junan mu amma kun ga kofar nan abu a rubuce ba wanda ya san me yake bayan kofar nan mu a cikin muna to shi Allah da abin da yake a sarari da wanda yake a ɓoye duk ya san shi babu wani abu da yake da bambanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fatirar samawati wal ard ubangijin da ya kirkiri halittar sama ya kirkiri halittar ƙasa ba a taɓa samun wanda ya zama ƙasa duk shakiyancin kafi masu cewa su Allah ne ku taɓa jin wanda ya ce shi ya yi sama ko ya ƙasa saboda ya san abin ba zai yiwu ba eh abin ba zai yiwu ba zancen banzan duk iya dabarar da za su yi ba za ka ce ba wanda za ka ji ce ya sama ko ya ƙasa ba a wajen kowa Allah ya kwaikwaya shi ya ƙirƙiri shi da fa'ul shi ya ƙirƙire ta tunanin da tsara ta tun Allah musamman kuma sai aka yi ta ya ce ga ta nan na halice ta bi ghairi amadin ta raunaha babu wani fila ko turka da ta tokare ta ta tabbata saboda kaga wani abu ne tokare ta a shimfiɗa take, waje an na sama'a saƙafan mahfuba. Allah ya ce, Na mun sanya sama ta zama muku rumfa, mu mun kiyaye ba za ta faɗo muku ba, mun kiyaye wani ce zai kutsa sai da izinin. Allah ya ce, Shi kuma ƙasa na shimfiɗa ta, da na shimfiɗa ta, Allah ya ce, Akwai ruwa a ƙarƙashinta. to kada kasance tambal-tambal sai na sa dutse sai ya zama waljibala arsaha Allah ya iskakkafe kasa da da duwatsu yace an tami da biku dan kace tambal-tambal wannan dutsen shi yake hana kasance tambal-tambal amma da Allah ya niyyar zartar da wani hukuncin sa sai ya sa kasance tambal-tambal sai ka ji an ce an yi girgizar kasa ana ruwan da ya kada ruwan da ya kada sai ya zama cewa kasar ta daddare sai ka yanci an yi girgizar kasa wani kaza mutane kaza sun sun hada ku ganin dama Allah to ubangiji subhanahu wataala shi ya kirkiri halittar sama da kasa rabba kulli shay'in wa malika ya ubangijin komai wanda ya mallake shi Allah shi ya halicci komai kuma nasa kun ganin duk kirari ne ga Allah kake yi lokacin da ka zo ka tsarkaci sai annabi ce ka ce ashhadu an la ilaha illa anta ka jaddada imani Allah ai yanzu ne mu'mini ne na tabbata kai ne ubangiji guda daya da ya cancanta a bauta masa a'udhu bika ko ga diga duk bayan kirarin nan me kake so a'udhu bika min sharri nafsi Allah ka kiyaye ni daga sharrin kaina ni na san zuciyata akwai sharri Allah tsare sharrin nan kar aikata shi ka hana ni aikata sharri akan kaina domin Allah ce wa ma ubarri'u nafsi sai ce mai inna nafsa la'ammaratu bisu ita zuciya kullun sa mutum take yi abin aikin banza to shine manzo Allah yace ka nemi tsari Allah ka tsare ni daga sharrin zuciyata wa min sharri shaytani shirki Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan da hada hadan da yake na shirka ko kuma wa sharki Allah tarko tarko da shaytan yake sa mutane Allah ka tsare ni kan fara a cikin dabbansa tarkon shaytan yana da yawa wa an akhtarifa ala nafsi su'an Allah karka bari in jawo kaina musiba karka bari in yi abin da zai jawo kaina bala'i da zini da halaka aw ajurruhu ila muslim Allah ka tsare karka bari kuma in zama sanadiyar wani ya fada cikin halaka ko ya fada cikin wata musiba mana kar in jawo kaina musiba kar in zama sanadiyar jefa wasu cikin musiba kaga wannan wato addu'a ce mai kyau kana neman Allah ya tsare karkewa kanka ganganci karka zama sanadiyya kuma wani wada cikin wani musiba da tashin hankali wannan jama'a addu'ar za ka ga da yawa mutane ba sa yin ta da dare a wajen bacci wani ma ba bai taɓa ma jin ta ba sai yanzu sauran ka ɗauki ya shirin musulun ɗinka in za ka kwanta sai ka buɗo ɓangaren addu'ar bacci sai ka ganta za ka karanta minti biyar an gane to shi ne ƙarshen darasin mu ne yau guda biyu za mu sun ce mun ci biyar ba a ma san wai kuma a dinga haure saboda ana dorawa a kan su ka wannan addu'o'i ya bayan Allah mu kiyaye su daga yau in ba ka yi kaga wayannan guda biyu baki ne a wajen mutane da yawa zikirin yau da muka yi guda biyu dinnan yawanci baki ne ba kowa yake yin su akwai wanda suke yi amma yanzu wayannan ka rike su in baka haddace ba yau kai da littafin gobe kai da littafin wata ran sai ka ji ka haddace shi a ƙara maimaita ta yau kuta ta yau guda biyu ce da ta ɗaya ai mun maimaita ta su alhamdulillahi alladhi at'amana godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar da mu wasa dana ya ba mu abin sha wa kafana ya tsaya mana akan bukatun mu na yau da kullum wa awana ya ba mu wajen kwanciya fa kan min mallaka fiye lahu wala mu domin akwai wanda suke tewa ba su da wanda zai tsaya musu ba kuma su da wajen kwanciya kaga wannan addu'a sai ta biyu ita ce wannan Allahumma alimal ghaibi wa shahada ya ubangijin da yake ya san koye ya san fili fatir as-samawati wal ard ubangijin da yake kirkiri halittar sama da ƙasa rabbu kulli shay'in ubangijin da ya halicci komai wa malika kuma komai na sani ashhadu an la ilaha illa ant ina jaddada imanina na tabbatar kai ne ubangiji da gaskiya wanda za a bauta masa a'udhu bika dan haka ina roƙonka ka tsare ni min sharri nafsi daga sharrin zuciyata kar ka bari zuciyata ta kai daga halaka wa min sharri shaytani Allah ka tsare ni daga sharrin shaytan wa sharakihi da wato gadar zaran da yake mutane gadar zaran da yake mutane Allah ka kiyaye wa an aqtarifa ala nafsi su'an Allah kar ka bari in jawo kaina musiba kar in kai kaina musiba da kaina aw ajurruhu ila muslim Allah karka bari in jawo musiba ta samu wani kar in kake na kar in sanadawa kan jazawa kuma ya halaka wannan addu'o'i guda biyu hadisi ne ingantacce annabi yana yi daya abubakar ne ya roka cewa annabi ya koya masa wanda zai in zai kwanta bacci annabi ya koya masa kaga mafi wanda annabi ya fi so a cikin duniyar nan shine abubakar sai ka annabi ya koya masa dan wani sahabi ce ya maikin Allah wa kafi so a duniyar nan sai ce na Aisha sai ce a maza yace babanta kaga shi ne farkon wanda annabi ya so annabi ya faɗa na fasan sa Abubakar mutumin kirki Allah ya saka masa da kai to haka yanzu sai ragowar